لأجعلن في إذا بالألف غير كلام تنوين منصوبا به في لام أنا في لام نهوا ما لهؤلاء وقفوا سوى البصري والكسائي to waƙafu siwal basari waƙafin wani makarancin mutanen basara shine abu amr ibn al-ala'i wal kisa'i da kuma ɗaya daga cikin makarantan kufa shine kisa'i alil kisa'i to su suna yin waƙafi ne banda su biyu suna yin waƙafi ne filani a cikin lamun na hawi irin wanda yakan zo ma li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa to sauran makarantan in za su wakati a mali din sai su akan lamun su ce fa mal ko fa malil ladzina kafaru qibalaka muhdi'in sauran makarantan in ba su biyun nan ba in ba abu amrin ala'i ba ba kuma aliyu kisa'i ba sai su waƙafin kan lamun sai su ce famal famal in ya kama za su yi wakafi sai su a kan lamun amma su biyun huma
هما على ما وقفا huma su biyun nan da abu amrin al'ala'i makarancin mutanen basara da kuma kisa'i ɗaya daga cikin makarantan kufa waƙafa suna yin wakafi ne alama bisa mar ma ɗin lil'alifi sai su yi wakafin ko da alifi ehe sai su ce fama ba sa cewa famal fama sai su yi wakafin da alifi ba sa yin wakafi da lamun su da hamzatul da alimna hamzatul sa'i da kuma abu amr ibn al-ala'i su suna yin wakafi ne akan ma ɗin wakafin da suke ko da alifi ne sai su ƙara jan wannan alifin na ma shine alamar alifin ba shine alamar wakafin shine alamar wakafin to
في أيها الرحمن haka nan kuma su makarantan nan guda biyu abu amrin al'ala'i da kuma kisa'i suna yin wakafi da alifi a cikin ayyuha guda uku na ƙur'ani wanda aka rubuta ba tare da alif baki ba duk inda aka rubuta ayyuha a ƙur'ani an rubuta da alif baki ne bayan ha'in bayan ha babba ɗin sai a sa alif baki to amma akwai wa'yansu gurare guda uku wanda wannan ba a sa alifi shi yasa hakuri ma ake yi shi ne na ayyuha na suratul rahamani سنفرغ لكم أيها الثقلان نور دكما نسورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون زهرف دكما نسورة الزهرف ونادوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك يا أيها الساهر to su makarantar nan guda biyu da abu amr ibn ala'i da ali ibn hamzah al-kisa'i in za su wakafi kan ayyuha din nan sai su yi da alifi sai su ƙara alifi sai su ce ya ayyuha ya ayyuha su sai su ƙara alifi ko da yake kaga wakafin nasu a nan ya saba da yadda aka rubuta kenan a qur'ani ya saba da yadda aka rubuta a qur'ani shi yasa yana cikin guraren da yake aka fidda su daga tsarin cewa wakafi lalle ya bi yadda aka rubuta a ƙur'ani yana cikin guraren da yake an fitar da su domin gashi an samu wannan makarantar guda biyu su suna yin wakafi a nan da alifi alhali alifin ba a rubuta ta ba wa tubu ila Allah jami'an ayyuha sai su wakafi a nan sana furku lakum ayyuha sai su wakafi haka wa nadaw ya ayyuha sai su wakafi haka amma sauran makarantan kuwa su sai su wakafi da ha'i to ka nuni wai ka anna sauran makarantan guda biyar su a wannan sai su wakafi da ha'i sai su ce sana furku lakum ayyu wa tubu ila Allah jami'an ayyu wa nadaw ya ayyu sai su wakafi da ha'i ba da alifi ba sauran makarantan guda biyar daga cikin bakwai nan to وقالوا تو وقالوا يا أيها وقالوا يا أيها سست وقالوا يا أيها نسورة الزهور فنكو
ka nuni wai ka anna kamar nunin wai ka anna ɗahan wai ka anna na wato na na ƙarshen suratul naml ko to wai ka annahu la yuflihul kafirun wai ka anna laha to shi ma wajen yin waƙafin a kansa akwai wanda su ba a kan nunin suke ba to
na walikisa'i kisa'i na jiwai yana yin waƙafinsa ce a kan wai wai sai ya waƙafi a nan da zai ce wai ka an ya waƙafi a kan nunin ba wai in ya kama zai waƙafi sai a kan yar ya ce wai to alal kafi fatal ala'i abu amr ibn al-ala'i kuwa shi yana yin nasa waƙafin ne a wai ka an na dinnan akan kafin shi sai ce wayyik wayyik duk inda wai ka anna ta zo wai ka anna Allah wai ka annahu la yuflihu to shi abu amrun la ala kira san za ka yi wakafi a ciki sai ka yi wakafi a kan kafin ka ce wayyak wayyak ehem amma shi kisa'i sai ce wai wai ka yi wakafi a kan yar sauran ko makarantar su su ce a kan nono wai ka an wai ka an to wa abdilanna fi idan bil alifi to ka musanyo alifi in za ka wakafi a izan a izan inda duk izan ta zuwa qur'ani ya zamo ka bukaci zuwa kai wakafi a kai to sai kai wakafi da alifi sai ka ce iza Uhum, wa izan la yalbasuna halfaka illa qalila in ka bukaci kai wakafi akan izan din sai ka musanyo alifi daga nunin wato nunin nan ka maida ta alifi ka ce wa iza wa iza ba ka ce wa izan ba ka ce za ka koma baya sai ka ce wa iza sannan ka koma baya kuma in ka gama wakafin ka faro karatu wa izan la yalbasuna to kaza jibi tanwini mansuban ifi haka nan kuma ka ba haka ka ba haka ko kufi kaza haka nan kufi aka bi irin wannan tsarin bizir tanwini a ma'abocin tanwini harafin da yake ya zo da faduwa wa mansuban alhali faduwar ta fataha ce faduwar ta fataha ce to shi ma sai a yi masa wakafin da alifi tanwinin nan faduwar nan sai a maida ta alifi fa mahilin kafirina amhilhum ruwaida ba ruwaidan ba ahan a kaga tanwini ne a wajen innahum yakiduna kaida ba kaidan ba nunin tanwinin nan sai a musanyo shi a lifi wa a kido kaida sai a musanyo tanwinin nan ya koma a lifi yanzu kamar yadda za a ce ra'aitu zaida to وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ونقل للساكن قبل حمزة صحيحا واو ويا لحمزة كالإجزام في المزيد يأتي والحذف في ذا في ذواتب الياء آتي يا آتي
وهكذا وهكذا الإثبات في الأبيات في الأب في في الياءات نعم وابن كثير الحق الهقل وابن كثير الهقل وابن كثير الحق لهاءات نعم والنقل للساكن a to an faɗi cewa dai a farko an faɗi cewa hanyoyin da ake yin waƙafi a babin ƙira'a wajen guda tara ne ko an faɗi sufofin wa'yansu daga ciki to kuma nan aka kawo wani shine na ƙalo ina ake yin naƙalo ina ake yin waƙafi da naƙalo wan naƙalo ana yin waƙafi da naƙalo ke lissakini ga ana ciran wasali shine ma'anan naƙalin a ciri wasali lissakini ga harafin da da yake ɗauri ne da shi ba wasali ne da shi cikakke ba qabla hamzati a in ya zamo kafin alhamza kamar misalin mar'u ko dif'u mar'u ko dif'u ga matsala Na'am.
to za a wakafi a kai sai a siri wato a wajen hamzatu wannan waƙafin na hamzatu ne na'am shi kadai ne daga cikin makarantar yake wannan waƙafin na'am a cikin makarantar nan bakwai to sai ya ciri wasalin da yake kan alhamzar Na'am.
ya mai da shi kan wannan harafin wanda da yake mai sukuni na'am kamar lakun fiha dif'un in zai wakafi akan dif'un din nan sai ce lakun fiha difu difu shi ne wakafin kenan Eh, ko eh, mai farquna bihi bainal mar'i wa zawji in zai wakafi kan wannan al-mar'i sai ce kasra ta kan alhamza ta kasan alhamza ya mai da ita kashin karkashin ra yace bainal mar'i bainal mar'i fahimta an yi wakafi kenan wato sai a ciri wasalin da yake kan alhamzar a mai da shi kan harafin da yake mai sukuni amma wannan wakafin na hamzatu ne hamzatu ne irin wa'annan ah, alhamzar haka wajen guri bakwai ne yanzu a qur'ani ko ko mhm.
na'am to sahihan wato ya zama ingantacce aw wawan Aha, in ya zama ingantacce wato ba harafin illa ba kamar wannan maraɗin ko dif'un tun da ra da fa suna daga harufa ingatattu ba harafin illa ba ne ba wawi ba ne ba alif ba ba ya ba ko kuma wawi wanda yake asali wawi wanda yake asali Na'am.
to shi ma dai sai a ciri wasalin alhamzar a mayar a kansa Eh, idan ya zamo asali ne fa ba daɗi ba to waya ko ya wadda take asaliya ya wadda take asaliya ya zama alhamza ta zo mai sukuni ga alhamza ta zo bayanta to shi ma hamzatu in zai wakafi a wajen sai ya ɗau wasalin da ke kan alhamzan ƙarƙashin alhamzan nan ya mayar ga yannan a mayarwa da yar wannan wasalin to na'am kal idgami kamar kuma wannan kuma wani nau'in ne dai na wakafin ko Na.
yana cikin guda tara an faɗi nakali inda ake yin sa an faɗi mai yin sa wanda shi ne hamzatu to sai kuma idgani wakafi da idgani shi ma dai na hamzatun ne na'am fil masjidi sati ya shi ko ya ci yana zuwa fil mazidi a cikin ya ko wawi wanda yake daɗi ya ko wawi wanda yake na daɗi to idan hamzatu zai waƙafi a wajen sai ya ɗauke a, alhamzan nan ya maida ta daga jinsin wannan harafin da yake kafin ita ko wawi ne sai ya maida alhamzar ta koma wawi in kuma ya ce sai ya mai da alhamza ta koma ya sai ya ilgani kamar nasi'u inna man nasi'u kaga nasi'u wannan yar ai ta dadi ce tun daga daga nasa'a ne asalin kalmar ai ba yar nasi'u wannan yar ta dadi ce to a a wajen hamzatu in zai wakafi akan nan sai ya mai da alhamzan nan ta koma ya sai ce inna man nasi'u inna man nasiyu sai ya mai da alhamza ta koma yaye wakafi da idgami to wakafi da idgami shi ma abu ne wanda yake ya keɓanta da shi hamzatu to na'am wal hadhu fi zawaid al yaati to ana shafewa a cikin ya ya wadda take ta daɗe ya'o'i wanda suka zo na daɗe a cikin ƙur'ani wajen- wajen guda ɗari da ishirin da wajen biyar ne ko ya'o'in da yake sun zo na daɗe a ƙur'ani wanda in an tashi rubuta su masu da yawa sai kaga an rubuta su da ja ne kamar a nan a irin rubutun wato asali dai ba a rubuta su kamar ya ni ehin, a a karama ni ehin, a hana ni da irin wannan yara kaga ta daɗe ce to akan yi wakafi da shafe su wajen ba'arin makaranta Na'am.
kamar matsalan su ya ce a hanan ko akraman a hanan a shafe ya ko akraman a shafe ya ehem, wajen ba'arin makaranta In- ehem, haka duk inda irin wannan ah, yar ta zo wadda yake ta daɗe to na'am wa hakadha al isbatu fil yaati Uhum. haka nan kuma isbati wakafi da isbati a cikin ya wato akwai waɗanda su kuma suke yin wakafi da tabbatar da yar wannan akwai wanda shi in zai wakafi sai ce a hana ni sashen makaranta ko ya ce a karama ni ya fito da yar a maimakon ya shafe ta wani wasu makaranta a tasu ruwaya inda suka rawaito tasu kira'ar shafiyan nan ake ta daɗe wasu kuma suka ce a tabbatar da ita a yasa tafsiri sai a ce bilya ile hamzata wasulan aw waqafan ko bilha ile ya bilya ile fulanin waqafan wa wasulan ko wa asbata fulanu waqafan wa wasala da halin waqafi da halin wasul diski wani cikin makaranta shi fito da yar yake yi ko waqafi zai fito da ita yake in ma wasul zai sai ya fito da ita amma ba zai waqafi ba sai ya fito da ita to na'am ibn kathir al-haqal haati wabnu kasirin Abdullahi ibn Kasirin makarancin mutanen Makka alhaqal ha'ati ya rikar da ha'o'i a irin nan shi ma yakan tabbatar da su to wato ha'i wanda yake ya zo faƙadara alaihi rizqahu to ibn Kasirin anan sai ce faƙadara alaihi rizqahu ya fito ya yi wato sai a ce ya yi wakafi kenan jan wannan kawai shi shi ne wakafin a wajensa ba kamar wanda su za su shafe za su sukuni kan ha'in ba faƙadara alaihi rizqa sai a ce an yi wakafi shi ko ibnu kasirin sai ce faƙadara alaihi rizqahu ya fito da ha'in wato sai a fito da wannan jan na yar na na ishmamin da ake na wawu wannan ishmamin na wawu ko inda yake kasara sai a fito da shi bihi amma kaga mu a kira mu masalan sai in fataha ce ake fitowa a idan ya damo alifi ne an rubuta alifi ake fito da alifin ko amma idan ba an ba an rubuta alif baki a jikin ha'in ba ai sha sukuni ake akan ha'in to alhamdulillah yau alhamdulillah